الله يعبد ويشاء ويقدر وعليكم منها في الدنيا ومن هاد الدنيا بالآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه الظلمات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالإنكار هذا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤمنهم رسلهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kowa mai komai da ya kaddari haɗuwar mu a wannan masallaci da tsara albarka da yin magabatar tafsirin alƙur'ani da girma kamar yadda aka kama kafin ya su wannan sura mai lalle ko sahabi wanda aka saba ma shi sallallahu alaihi wasallam ya da maka Allah subhanahu wa ta'ala yana jawo hankalin muna mana gargadi wato akan wani alkawari ya ne ke gargadi yake cewa waɗanda yan kuduna adal lahi ba da ni gaji waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan an riga an yi alkawari an riga an ɗaura alkawari kafin akwai tun rana alkawari in alamun zarrafi an yi alkawari kan duk wani zo nan duniya ya yi wa Allah bauta wanda suka zo suka saba wannan alkawarin suka shiga bautan dodo wa ya kusa wani ma'amar zafi an yi wasala suka dinga yankewa a duniyan da Allah ya umar abin da Allah ya umarni da a fada kamar zumunci da makamantar su yanzu su zuna da lafi suke taɓa na a bayan ka zaɓi da da kaburci da ma'aji da dabo wala ya zalamu wallah ya waɗannan mutane masu irin wannan mugun hali ala ke la'antar Allah ta nan akan almulin da na rahmatullah daga rahmar Allah ya tabbata a gare su wala musuhu dari suna da wani mummunan gida al'akibatu karshe a sai ya ce mummunan karshe idan al'akibatu a gidan karshe ne gidan lahira mummunan gida ko a lahira wajen jahannamu shi ne wutar jahannam Allah ya kiyaye mu ala yau da zika Allah ke ke yara wata arziki liman sha ga wanda ya wa ya kadar kuma yakan kun da arziki liman sha ga wanda Allah wa bari suna alfahari ta wurin maka alfahari wato farin ciki na na takama ji a kira alfahari bil hayati dunya da rayuwar duniya ai da wani alu da abin da su zane su ya cikin duniya wa mala hayati dunya rayuwar duniya kuma da zama wanda Allah yujan da hayatin akhirah a gefen rayuwa irin na lahira illa mata abin kwalli masu jin daɗi da ɗan wato rika mata wani a ɗan ji daɗi da shi kuma jin da ya zama babu wato a wurin Allah duniya gaba ɗaya ba ta kai matsayin buga abokin kauro ba ya ta ce matsayin buga abokin kauro a wurin Allah da Allah ba zai zai kawo ya samu a duniya ba ko ko ku tsafe ba zai ba duniya amma ba ta kai koma wurin Allah wato akwai zan alhaji shi Ali bin Hussein ya faɗa cikin wasu baitoci yana magana a kan kaskancin duniya da gaskiya ya ce abin jin daɗin duniya abu ne ƙaƙani shi abu ƙaƙani ba zai sa ji daɗin shi ba ya ce wasara ƙaliluwa a rikin asirar sai da mata bai na yari su bayi karamin nata ma ya zama mai matsi mai kunci kuma ya makale a hakorin zaki wato abin duniya yadda yake kamar wani nama ne da ya makale a tsakanin haƙorin zaki zaki da nama nama ya makale a tsakanin haƙorinta sai ko dan wana ne kwaɗayi sai ka nemo tsikanka wai za ka kwakwalo wani nama na tsakanin haƙorin zaki kai kuma ka gasa ka ci nama dan Allah ya za a yi zaki a cikin mutum kaga mai neman naman ya zama nama to haka rayuwar duniya ta a wurin al'adun yake rayuwar duniya gaba daya wato abu ne wanda yake guba in ka ci ka ci guba in ka ta ka ga guba ta makiya duniya gaba daya guba ne kaga in baka ci ba ma baka sha ba akwai guba na zaka wani ake shi kan zaka akwai wannan gubar wata an ce ka a wuce duniya haka take in ne ka zubo doron duniyar nan kawai ake da mutum da kadan wanda ya guba ai kira ake kawai guban da ka je musu to haka mutum ga rayuwar duniya kira ake kawai ajalin da ya zo in ajalin da ya zo ko ya tsufa ko bai tsufa ba ko yana da lafiya ko bai da lafiya ko akwai hannun wani mutum ko babu ko karfe ko dabba ko haka kawai ba haka kawai ba sai wani zai mutu haka kawai ba duniya ba hannun mutane ko a ce sun masa wani asiri ko sun masa wata maida ko a sun masa wani sihiri ko a sun ɗauki zaliri kamar adda ko sanda ko wani abin makani babu komai sai mutu in dai an ji abin da aka rubuta ya kare magana ya kare mun kwaji yana zuwa yana komowa in ya je ya dawo mutum mutuwa ne in ya dawo kuma ya koma kazalika mutuwa zai shi numfashi in ya riga shi da ciki wani ba zai ƙara shiga ba sai wancan din ya dawo da an yi dawa shi da nan ba a shiga ba haka nan ba zai fito wani ba zai sake fitowa ba sai wani daga nan waje ya koma saboda haka da zarar an kama wani ya ce koma to wani ba zai ƙara fitowa ba shi da kake ganin kusan wanda aka har wuyan kar ake hangi din za a sai ya riga wanda aka yanka ba mutuwa saboda haka duka ana karanta mana yadda yanayin duniya yake a wani wurin yana cewa inna lillahi ibadan kudunan tallaqu dunya wa qabul fitna nazaru biya fala ma alimu an halu jata wa takriya ta ala amal biya kudunan yace kaga Allah yana da wasu bayi masu hankali wani fito wa duniya take ne ce gaba a ce a aure ne take kaga ba komai da wanda sun ba ruwan su da duniya sun duba duniya sun gane duniya wani abu ne mai zurfi ko gini mai zurfi na an shiga an nufi yanzu ga haka suka shiga wannan wannan goji mai zurfi menene abin shigo kuma suka je ga kyawa ake za ka ba wani abu da ya tsira da mutum daga gurbin ruwan duniyan nan illa ka kyawa ake in dai ba yi kyawa ake ba a kan a ta ko an baka ne kan kwana mai kyawa ko wannan na anguwa ka ko wannan ya mutu shi ke na maka baka tsoron ba an tafi ba ana cewa ya yi kwana kaza sai a zo a mako kaza ya ya yi wata kaza ya ce kai ga wajen zanen a cikin ba da ake bayan goma na watanni ko na shekaru maso ya zama da ka karkan na da ba ne ya ce zama da maka shi kawai ya ci gaba ne shi ke na an tafi ba ya da duniya take da kenan kai ko da mina kafa ruka ba da suna cewa wala uzla alai ayatun ya rabi shin muhammadu bai yana ta kuma da aya daga ubangiji da kala ta irin kan dan annabi musa waliyadi ko irin hannu annabi musa dan da annabi musa ya aje da zan wasu ji ya dauka da dawo sanda ya sake aje da zan wasu ji in ya miƙe da ta dawo kuma da dare ta hanke yana karkado ganye ganyen bijiya yana ciwon tumaki ko wani tsawon bijiya sandar za ta rage karuwa kamar kan lare area ta dawo da ji har inda ganyen ku zai dinga bugu ganyen kawai ba da yawo ba haka zanda nan musa da su haka yi idan kuma lokacin da aka taba kawo masa hali in ya ajiye ta sai ta zama babban mutu sai ta haɗiye mutane sai ta haɗiye su don ba zan sai rubu in kun gure ya zo ɗan sandan kuma in yi ɗan sandan nan su abin da haɗe nan ya halaka sai da dawo ta gida ko wannan bincikin zuba za a gani kamar wata jini ya haɗe abu ana gari a tunye za to wannan babu ga tun wata jini ta zama ta haɗe abubuwa kuma da dawo sanda ɗau sanda za ya biya a kafararka ya biya a mutu
wurin da yake riƙe wannan shi ne yake da ma kayan mutu
wannan ka da da musa ke da abu mamaki da suka yi roshi duka bar maka shi muhammadu da shi ma annabi ne to ya mana irin na annabi musa ba to kun wanda annabi musa ma da yau fir'auna fir'auna bai imani ba kaga wani rikin imani mala suka yi roshi haka ne ne za bai wani irin na annabi musa ba ya kawo sanda irin sandar annabi musa ko ya rinka za a hannunsa a nan in ya fitar ya zama farin in ya mayar kuma sai ya dawo kan a hannu ya dawo yadda yake da me yasa sai mana haka ba saboda haka kafaran maka suka ce me hana muhammadu ya zo mana da haya me rabi yi daga bagi na kala sa irin sandan annabi musa wa laifi da irin hannun nan na annabi musa wannan kace ko in jago annabi salihu kullum ku ga muku ya rasulullah inna la lalle ne allah yurillu man yuzau bil lalam yana farar da wanda yake kwatar da shi wala tudni anhu al ayat wannan aya ba za ta wada da mata sai an komi ba wa yahdi ala na shiyya ilayhi zuwa gare shi ila din zuwa addini man alaba wanda yake ba raja ya komo ilayhi zuwa gare shi shi allah yake jira eh shi allah yake jira a gani yawa shi Allah yake shi gaba yawa Allah yake alladina amanu wa amilu salihati kaga wanda suka imani makaranta suka ayyuka da ayyuka ayyuka na nagarta tuba lahum farin ciki ya tabbata gare su ita tuba din nan minati ake masarawa aw shajaratin ko wata bishiya ce ma fil jalli a cikin aljanna ya surra ta bi kulli hadatu amin ma ya qawha ma hayin doki ne ya fada ma da gindin bishiyar ta duba yayi gabar ya ka dari in ya arewa ya ka dari ko ina ya ka dari dari wannan bishiya ce a gidan kowanne dan aljanna da zai zama gidansa ma da gidan ya ka dari bai kure bai kure da ba ta ina shi yayi kuma gaba da yamma ku dariya ya zama ne yaji maka nan a yanzu ba tare da dama ba inda gari ya kira ku wannan ba ilimi ba to haka take wannan wannan bishiya kuma tana da yaya kamar ulul auduga ce take da yaya fam fam fam fam abin da kake so na abin shi in gaji subhanaka allahumma in ko nan ya fare abin da ke da tilan dinka irin wannan kake so in kana cin nama da sake ko soyayye ko wani farfesu ko wani kalan abin da kuke ci ko tsire ko balangu duk kalan abin da kuke ci ko wani abin da aka wani ba na nama ba ne ya yi sa ce ki irin abin da kuke ci idan zuciya ka tuno wani kala abin ci kuma kana wani kan kana cewa mai daɗi sai zuciya ta rinka yawo wasu wasu abubuwa da aka taɓa ci baya abin da ka tuno din wannan ba ma wannan na kwanan ba na bakin ka ma ya koma wanda ka tuno don dan aljanna ba zai ci ba a cikin aljanna abin da yake so yake sawa kaga wannan ya saba da nan duniya eh ana cikin ya mutu duniya ko eh ba za a ci abin da ake ba a gali masu karfin jiki abin da muke ba su da yawa ko da mutum da wadata dole wani abin sai ya yi hakuri don iya mana da sai ya hada duk abin da ke so gaba ɗaya ka zai da al'amura saboda haka sai a rinka tafiya a rabi da rabi wata na samu abin da ake so wata na hakura to to aljanna ba haka wani kuma ya samu duk abin da ke so a duniya sai Allah ya cire lafiya likidodi sun ce kare suka za ta yi fito ya zai ba a dai su ba to a jana ba wannan ai ba tsufa ma ai ba likidodi ma tsufa ma yana da abin da za a ce son ka suke jin daɗin da sai ka ji ba ka son kwari ba ka so ka ji ba ya ji ba to duk a jana ba irin wannan lafiya kalau ake duk abin da ake so a ciki da ai ba abu mai fita ba ba a fitsari ma ba a bayan gida balle a dawo nan ne mun ga wani abu ka faɗa mana kana son da ya ma daɗi yi yawa da ko ka ka balle da dawayi ko ya kumbura ciki a sake sake a da bikin mun mala aja zo gidan Allah aljanna ba haka ba haka ba haka narkewa abin da suke ci narkewa yake su abin da aljanna suke ci narkewa yake na ya zama babu ba za a kafa yadda shi ba ba za a tura shi cikin gina jiki ba balle ka zama lokaci ka zama lokaci ka gaza a harkokin yau da kullum ɗinka abin da ake ji a jana ba aiki ba wahala ba nema ba fargaba ba damuwa ba ɓacin rai da za a bar guda da wani kuma har abin ya dole ya zama ma ba wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fara da ayyuka ita ba wa ganin teku duk ko gurar duniya suna su ba za su kai teku amma tana nan ba da shiga ba ba za a gane da wani kan ƙara da ko ta rage da ko rani ya rage da babu wannan babu to haka yake kuma kamar da a cikin uwarsa yana ci yana sha daga abinci da uwarsa take ci shi ya uwa na kogi ga ɗan da ƙatu in uwa na mami ya kuma tana shan wahala sai ga ɗan da zai gura wahala a jikinsa yana ci daga abin da uwar take ci yana sha daga abin da uwar take sha amma ba ya tsari ba ya kafi inda zai bayan gida ko bawali a cikin ka mutu to kai ba ka kuma ginin zumunci ba an karɓa tsula masa fitsari wanda an kaje ka haka sai dinga biyewa fitsari ya karɓi to da zai dinga tsura fitsari a cikin mamarsa da ya mutu ita aljanna ba wannan ba a bayan gari ba a bawali ba a majina ba a fin da ake har ma ciwon na an tambayi manzon Allah haka ya abdul yana jana na bacci ai da cin dan ma dan wani mutuwa ne ka jana bai bacci idon ka biyu shi dole fa ji gobe ana cikin harkoki ne kamar wanda suke cikin kamar kamar ne yana harkar biki irin biki yan gata ne sai kowa da abin da yake yi a cikin a cikin annabawa to haka yan aljanna suke yi a cikin aljanna wani abu da na bakin ci ko damuwa ko kasawa babu duk abin da yake zo a cikin akwai wannan bishiya mai suna duban nan wanda ke cike da gululun nan in an ce subhanaka allahumma sai ya bude irin abin da ake so a ce ido in an ce alhamdulillah sai kuma ya kulle to wanda duk wanda ya bude ma ya sake koma ya sake kullewa yana nan a cikin mai da ke da banda sauran kuma ga shi tsawon bishiyar ma bishiyar da ma ake da shekara ɗari ta gabar ta yamma shekara ɗari ta kudu shekara ɗari ta arewa shekara ɗari ina ranar ƙarin ƙululun ko ɗaya ba mai faduwa ganye ne a nabi adam zai rubuta daga aljanna ba na cin ba ganye gawa haka shekara dubu ya a duniya ganyen bai kowa ba cikin bai buje ko yaushe ganyen bai ba balle ya koba balle ya kuma yage saboda na aljanna ne da shi ake masa da kamar da ya rasu. Ila ga ana haka za su zauna a cikin kuma wannan bishiyar in wani karan zuba hake so ma irin da yake gudu a cikin wannan wannan kululun da zai fita ko bankayayyar kaza ko doyayyar kaza ko ya fita farfesu ko ya fita kirishi ko mutumin da ne da zan cin kirishi da dukkan nau'in cin ne da ke da ko gasashen abu to kuma yana fita tufa yana an sai ta shi ne da zuciya abin da gani kai ya zane da cikin yin zuwa amma mabudin subhanaka allahumma ina ce subhanaka allahumma zai bude abin ya zo gaban ka in ga gama abin ana bukata abin ya zama baya nan sai a ce alhamdulillah an ce da wai mu an alhamdulillah rabbil alamin ina ce alhamdulillah rabbil alamin abin babu shi babu dalilin da sai mun da za a dora abincin da wurin zama a ji abinci ko an ne babu to haka ake rayuwa wannan shi ma wani nau'i ne kada abin da suna mata da daga wani wani jaja wannan wani nau'i ne daban wanda yake daga wannan bija da kuma wannan sauran da abubuwa da mutum aljanna don haka abin aljanna ba wani yake da ba ba duka abubuwa ne na kun gaske wa hudun ma'adin da kuma kyakkyawar makoma duka a cikin aljanna Allah ya da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما ترون لا يسلونهن قريبا من غيرهم حتى يأتي وعد الله نعم إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أتتهم فكيف كان إيقام نعم.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من التوحيد نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدته عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد نعم وما لهم من الله من واد
to wannan sura da yake sura ce wato wadda aka saukar da jama'a shi sallallahu alaihi wasallam yana masa kan mai yawan magana tauhidi a ciki da ta ake sanar da mu Allah da kuma ba mu labarin irin gaddamomin da kafirai yake ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kadalaka haka aka ya rasulullahi kamar alkanan biya a yadda muka aiko annaba kabla ka ga ka zo arzana ga aka kai ma a yau muka aiko ka fi ummatin cikin wata al'umma kada kana kabla ya ummu wadda hakika wasu al'ummomin sun wuce gabanin ta idan dallo da muka karanta alim a gare su Allah ya haina ne ka amana muka maka wahayi shine alqur'ani wato mu aiko ka domin ka karanta musu alqur'ani wa mu yakuna bir rahman su ga murna suna kafa to ar-rahman idan aka je mu zuwa ar-rahman su tida qalu wa mar-rahman wa ya ar-rahman kuma Allah ya kiyaye kullum mu ga mu da Rasulullahi da dai gora ji shine ubangiji na Ar-Rahman din shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu da kowa dai shi alai da wakal gari ne dogara wai lai mata abu gare shi ne kuma makoma ta ji to shi kenan sai wata rana sababin nuzulin saukar wannan ayar da za mu karanta a gaba suka yi mitin a maza to da Muhammad ka zagin allolinmu kana watar da hankalinmu da watar da iyayenmu an je garin zagin allolinmu kaji to yanzu abin da yake zamu yi da kai shine in lalle lalle wannan magana da aka in gaskiya ne to ga wa Allah ka ki cire mana duduwa wanda ke garin maka garin maka idan ba dudi a cikin gari kamar sauran garuruwa da aka gari gaba ɗaya birni amma ba dudi to mu ma ka sa maka ta zama haka bayan haka dutsen safa da marwan nan da za a mai da su zinariya da azurfa dutsen safa ya zama zinariya marwa kuma ya zama azurfa maimakon safa da marwa da ake yi sai a daina zama kudi a raba kudin kuma a ce kudin namu ne mu muka maka mu za mu raba su bayan haka ka sa allah ka yi fadama guda biyu a maka don maka fakolin da ba fadama sai ka sa allah ya yi fadama guda biyu ɗaya ta kamun kifi a ne ya kama kibi a masa ana tuntanyen kibi wanda aka bi da shi a ruwa yanzu sannan ɗaya baramar kuma a dinga da kirje ne ya yi gatuwa da kayan lambu na marmari wanda za mu dinga ci bayan an yi haka kilabun murrata shi ne kakan manzo Allah na shida wanda ya mutu shekaru aru aru da suka wuce ka ce Allah ya tafi shi ne dai yanzu ya shekaru ɗaruruwa a lahira abin da zai mana inganciya da ai ya ga abin shi ya sani idan aka dawo da duniya ya zo ya mana jawabi tunda shi a maka an san baya kariya maka ta san ta sallama mata sai ya zo ki eh abin da Muhammad ne ke faɗa garkiya ne ko ko aka ga haka sai mu yi imani idan kuma Allah bai mana wannan abubuwan ba Allah ka bai wannan abubuwan ba in muka sake jin kana gido ɗaya a cikin dodannin guda ɗari uku da sittin abin da zane ka kai kasa a kan ai wasu ma daga cikin wasu na jadon wanda amma ba musulmi ba ne ko muhammad ka ga abin da muke tsoron ce maka yanzu ga ce maka ta yi fushi da kai maka ta yi fushi da kai muhammad ka zo ka ginda maka sarƙa masu tsauri daura mai sarƙa ba za ta iya kawo ba sai Allah ya kai magana Allah ya ce ولو أن القرآن سير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلهم به الموت بل الله لهم جميعا هل يا رسول الله إن دي وأن القرآن ني mutum ya ce ba zai imani ya ga Qur'ani gaskiya ne ba sai an ga masa wata aya na wani abin mamaki tukuna sannan ya imani ya ce wannan Qur'anin ba zai yi shi ba sai an ebe duwatsun maka gaba ɗaya nukilan al'amakiya a cire su daga inda suke a kudda da bin lara a tsaga kasa a fitar ruwa ta zama fadama a kulle wa bilmota ko a raya mata su a yi magana da su wannan duk bari na imani ba ya gaba fa za su imani da rasulullahi bani lalamu jami'a alamar gaba ɗin Allah ne lalage ne baya wurin Allah wala yuminu illa man sha'a imanu ba wanda zai imani sai wanda Allah zai imani duna gaire banda wani sa ka gani saboda ko an zo da wannan abun ba za su imani amma yadda suke zo Allah ya haka ra'ayi in kana so mu kawo wannan abu su kuma su ce ƙarya ne da ake wa abu da suke annabawan da yi ko na halaka su gaba da lokaci da in ko na ga yaƙuri su ga jayayya da ce kwadance ba a kan jiki a daga ayya wata ran ɗaya ya musulun da wajen yuzu musulun da na ga ya kuyi da haka kuma to sai a ga haka duk yadda kike zuwa ga da maka yanin mamu annabi wani na ga da hakuri ba na zo alaka al'ummata ba na zo alaka al'ummata bai ga ɗaya musulun da wata ran gobe ɗaya musulun da ya ji aka alaka da su shi da an ce annabi ya fi son da ɗaya musulun da ma ya ji akan kaburi duba wani yanki shi dai a samu a shiga aljanna a tsira dai sallallahu alaihi wasallam mu'mini ruwa ne kas annabi da ka ce kawai ayi a gama mana da ka ce ayi a gama mana sai Allah ce a abala yi asal ladina amanu Allah ya samu Allah wala hadan nasa jami'an shi mu'mini ka ba su ce da mani ba ba sani ba ne cewa da Allah ya ga dama da duk duniya an yi imani ai ba gagar Allah haka ne yayi ba duk duniya kowa da mai imani bai hakan ba ta gagari Allah ba a Allah ne ya so ya haka ba da ta aya ba wala zalil na kabar kafirai ba za su fice ba su tiruwan kare a wannan aya ita kuma a madina ta ga wannan aya da muke karatu yanzu don dama a cikin wannan sura ta maka akwai ayoyin madina guda biyu to wannan zarin Allah ya rasulullahi wala yazalul ladina kabaru kafirai mutanen maka ba za su guje ba musibu wanda ma sana wutsari ata musiba tana samun kafar maka saboda abin da suke aikatawa na kafin su musiba tana samun ku da bala'i bidrul bala'i bala'i kala kala yana samun min al-qatl je wuri da za a kashe su a wal asadi ko a kama su zama ribalcin yaji wal harbi a yaƙe su ana a yaƙe su a can haka dai wal jarbi a yi musu fadi mai tsanani to rasa abinci to kafaran maka sun dinga ɗanɗan irin wannan inji Allah aw da kullu qariwa min dinin har in ko ba haka ba wata rana sai ga ta ta doka bayan garin wannan aya ta nuna kira anan lokacin ba gani yake ba da wani ke cikin zaje doka bayan gari lokacin ne a Madina a da ya ji a wadu da har alƙawarin Allah ya zo bin nan da taimakon ga tabi maka Allah إن الله لا يكل ما دعا الله فأنا والقول وقال هل ابن ودي جيد للكو أنا بيان وقع ودي بيا هل الله يبود مثل مكة بايان كفر وانا هيا فقال صلى الله عليه وسلم فرجي أبو مكة لا جاء قلو يقوم لا جاء قلو ya ebo da akwai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka dawo sarkin maka na wannan lokacin abu da fiyanu ya hana manzo Allah shiga maka da ba za ka shiga maka ba ba ya daba aka ta rubuta ta rubuta kamar za a yaji ba yajin ba aka da daura alkawari a yi yarjejeniya aka rubuta daga dalibu na bidal ke rubuta rubuta yarjejeniya ta har ma wani abu a cikin an yi rubutu da yawa fa akwai wani ana kiransa su hailu ibn amrin wani mutumin masa wani babba ne a fadar masa ya zo aka yi rubutu daga cikin rubutun ya ce to nan da shekara goma za mu yi hilfa za a yi kawance tsakanin mu maka da ku madina wato tsakanin musulmi da arna za mu yi kawance za a yi kasuwanci na shekara goma a farfado da tattalin arziki tsarin sun jiji jigin sun jiji jigin a rana tara ne yawa za mu zo mu yi kasuwanci har garin ku zo ku yi kasuwa har garin aka rubuta suka ji to sannan a cikin shekara goma nan duk wani namu da ya zo wajen ka namu karbo kayan mu a baya abin da ke da biya shine duk wanda ya musulunta ko ko da wa musulmi ne ya koyi musuluncin sa ya koyi imani da zai samu dama sai fice daga maka ya gudu ya koma madina wajen annabi suka ji to yanzu kan ba wannan dabara nan da shekara goma in namu ya je garin wato in arni ya mutu dan take na zuke ne za mu bi kawo har gida mu karɓo kayan mu mu dawo da shi mu cika wani doron mu da shi annabi ta rubuta kuma kai kuma in naka ya zo nan ya dawo gida lokacin kuma wanda ya riga wato ya fada musulunci magayi kuma ya gudu ya samu don ga masa hadiri ya gudu maka ya kuma ya haɗu kafar maka in na ga yazo ya dawo gida in na bai je mu je mu karɓo kayan mu annabi sai aliyu rubuta sabai suka ji ba daɗi saboda annabi ya san abin da ba su sani ba suka ji a ta su mahala ya rasu da layi za ka rubuta wannan ya manzo Allah ya rubuta yace idan mutum ya yi imani ya zo nan ya gudo ya zo wajenmu su kuma suka zo za su ɗauke shi zan karɓi imaninsa daga hannunsa bai Allah ajiya imanin na zan bai Allah ajiya ki tafi da babban haka ko ya mutu a can ko ya dawo idan bai dawo ko yadda zai gaba Allah a mayar masa imaninsa wanda kuma ya rike da ya je kawai je sani shi ka ya ce a mana ko to ya je je sani haka rubuta duk a farkon suka da aka ba su kaddama an rubuta bismillahir rahmanir rahim kaji kai a maka ce bismillah a nan maka ce bismillah da kaji mai dawa a goge bismillah a goge haka ce to hada ma ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraish wannan daga da muke rubutu yarjejeniya ne tsakanin quraish da manzala suka ji a goge rasulullahi ba mu yadda ba sai dai a sa muhammad dan abdullahi na lalace a goge ta hadisi hannu na ba zai goge ba ni dai hannu na ba zai goge rasulullahi ba an ce wanda Allah ne goge da kansa ya ce ku rubuta musu muhammad dan abdullahi ai ni din dan abdullahi ku rubuta musu shi za Allah ne ko an yi da ko ba da wani muhammad rasulullahi sai daga ba ayoyi suke ta sauka suna nanata suna ƙara nanata sai mun lalace to kai aliyu ne wannan abun wajen zai same ka kaji halin ka bai rubuta rasulullahi sai ga shi ma lokacin da suke ake riki da muawiya sai ga shi an zo an ce shi ba shine amirul mu'minin ne ba ta ga irin wannan abin shi ma ta ne saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka bayan gare su aka rubuta yarjejeniya aka komo gida na annabi ya ta nuna abubuwa abubuwa na mu'jizozi daban-daban masu yawa daga ciki akwai toka cibiya ya bada cibiya daya aka so ka arige da ba ruwa ta zama mai ruwa ya tsoma yatsansa a dan koko ya fita da ruwa mutum dubu da ɗari biyar suka sha suka bar ruwan bai tsare ba a jikin yatsansa ruwan ya fita yake zuba a cikin koko ya tabbata hantsar akuya a wani da biyar aka taɗe ta ba ta wajen madara mai daɗin ta ba mutum dubu da ɗari biyar su ga kai su ne madara nono akuya ɗaya sallallahu alaihi wasallam an kawo abinci ɗan kaɗan an zuwa a gaban da akan tambol ya shafa abincin haka yace a zo a dura shi a jaka duk wanda yake da boro kowa ya zo ya cika boronsa abinci yadda ya aka ci da rabo da zai fito tunda an cika boro to zana ku tunye aka zauna aka yi kuci aka gaji yadda ya aka ci da guda mutum haka ya nuna abubuwa ana ka dawo sallallahu alaihi wasallam shekara daya a cikin yarjeje na dama akan baɗi zai zo ya yi umara a man kwana uku ne bari in kafin ya zo ba duk manya-manyan da maka take ji da su irin su Khalid ibn Walid irin su Ikrama dan Abu Jahl irin su Abu al dan Rabi irin su Abu Rahman dan Abi Bakar manya-manya komandoni su suka musulunta to kaga wannan ga maka da je kamo su ba ba za su san ba su suka musulunta shi kenan sai ga annabi bayan gari da mutane masu yawan gaske da sojoji yake mu dauki makami Allah ya hana yaki a maka manzar da ni Allah ya mun izini mutum ko a mai yake in sa kare kayan sa mu tafi shi kenan sai ga babban komandan su kare dan walid kuma abokin sarki na kudda kud kamar wazirin gari sai ga shi kawai ya biyo ta wani layi da sojoji ana kabbara kai ta shi kenan sarki ba hankali ya tashi sai sarki ya sa annabi ya tuyo da kada ki kaje ka zo ka je ga gargin maka na zo magana alƙawarin mu eh in an ji alƙawari tsakani da Allah ji zan ba ki ga mutu ka ji da ƙarfi sarkin maka ya zo waje ya zai samu sarkin da a ka kada ba za ka ji wannan jawabi a baki na ka je ga annabi waje mudira ne wajen annabi ka ɗauke ni a raƙuminsa sai ya goye ji a kan raƙumi bayan garin maka gaba ɗaya na zafi tare da sojoji ta ko'ina ana an huhura wuta lokacin sanyi ne kawai shi kenan sai ga sarkin maka an goje a bayan raƙumi za a kai shi gaban manzon Allah ana tafiya ana tafiya ba a gane shi ba tun da na gaba ake gani shi yana baya ta yi hikimarsa idan ya wuce sai a ga wannan waye an leka an leka ai ai sarkin maka ne ya dago ta kuma sai a joji da gudu wannan sai da tsira ku to kai kai kai kana zaune da gaba shi na kana ku na da gudu ba har aka yi sankanin manzon Allah ya karbi kalmar shahada shi da kin kansa to komandodin gari sun zama musulmi sarki ya zama musulmi a za a yi ai ko ba iya yi mulki ba a yi mulki kan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka koma gida ga ya mutanen ka ayi kuwa duk wanda ya da Allah ne Allah ni manzon Allah ne da same shi a kaba da same shi a kaba duk wanda kuma bai yarda ba ne gidan da yarda shi da ban ga yanzu ba ai ce ga rukun dudu maka zai ga ana aikin haji inda mutum bai zo ke gida aikin haji mai gidan sa a rubuce in gidan gari ne ya dawo ba zai ga abubuwa amma dai lokacin da za a rubuta ga kowa na da arziki shi kenan aka yi abin mamaki mutum ya musulunta yana ɓoye ma musulunci da karka sani yana tsammanin kai arne ne karka sani ka je ga zargin masa kai kuma musulmi ne ka ɓoye masa kana tsoron kar shi arne ne je ga zargin masa kawai ya gaji kuma an gane jura wani kai ma a yau shekara nawa ni kuma shekara nawa an yi wa shekara nawa nan kowa ya ga dan uwansa ka san musulmi musulmi ne ya zan kai ma musulmi ne nan kuma magana koye koye a masa ko babu daga nan maka ta zama garin musulmi har zuwa yanzu inna allaha la yakulu al miyad ala fi ayi wal alqawlin allah bai samu alqawlin ba wala ka rudu rajul kun min qablika wannan aya kuma ta zo ka tana bayo annabi muhammad hakuri ya rabu da ajiyo manzali ibili ga sun ka zo an da mu ibili kamar da yanzu ake maka irgili haka aka ta mun irgili wa hada wannan sallatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam lallahi ne da ban hakuri Allah yake yi wa annabi Muhammad fa amala da yake ne jinkiri inji Allah lil ladina kafaru wa kafirai na jinkirta kuma akatto daga bana kama su bil quwa da quba fa kai magana ya kaza ya haga quba ta aiwa waƙin ya auku ya auku a wurin aukuwarka haka dalika af'alu haka dan aikata ya rasulullahi domin da za a duk da ruwan ne ma ingili abu man wa qa'imun yanzu a ce wanda yake tsaye yake dako yake jira ala kulli nafsin ma kasabat akan kowace rai game da abin da aikata bi ma amil da abin da aikata min khairin na alkhairi wa sharri na sharri wa huwa la shina Allah ne yayi wannan aiki kamar lai da zalika bil asnaf zai zama wanda ba haka ba kai mun ka yawa billah ba za su zama daidai ba dalla ala halaye nuna kan wannan waje alulillahi shuraka'a suna sanya wa Allah abokanan tarayya dodanni kul kan muhum a Allah ce kace ku tsira su zuwaye su zuwaye abin da nabi kola ko Allah kuke bai labari bima la ya alim abin da Allah bai sani ba Allah ya ce ba ya da abokin tarayya kun ce akwai wado akwai abin da kuka sani wanda Allah bai sani ba kenan lalla kasa wannan an yi tuzami ne in kari a nan ai la ta dikaro babu karya kuke Allah bai da abokin dariya illau kana da akwai la alimahu da Allah ya sani ta'ala Allah ya dauka ka an zalika barin wannan an ba haka ba bal ba haka ba tuzammuna muzraka ku kuke kiran da duna hado da ni abokan tarayyar Allah bi zahirin min alqawli da zahirin magana bi zannin batin da zato na ƙarya la haqiqatar wannan bai da gaskiya cikin ba bil batil sun ayya bal ko ba haka ba dina lillahi kafaru makaru kaga amurai an kawata musu kafircin wanzu du an tare su ana sabili ba za su iya bin hanyar kirki ba ko kuma da su sun tare mutane sun hana a jiki an karanta wa wani yurin lillahu wanda Allah ya bazar da shi ma lahu min hadin bai da nasiyati lahum azabun kafirai suna da azaba shi na hayati duniya a nan rayuwar duniya Allah ya zan musu azaba bil qadr da kiza wal adl da kama bai ta kace duba duniya ba ta rabuwa da Allah dole akwai musulmi akwai Allah kowa na nasa wala azabu lafiya amma azabu lahira a shafu ta bidan wa ma lahu min la min wajib ba zuru mai tsere da gudun azabar Allah alhamdulillah za mu tsaya nan in Allah ba mu izin gobe kuma sai mu tsora daga nan zuwa abin da ya zawaka Allah ya mana gafara Allah ya yi mu gafara da kakannin mu malaman mu ɗan uwan mu da kulkan mu da aminan mu Allah musu gafara ka musu da imani Allah biya bukatun mu na alkhairi Allah biya bukatun wanda suke nema addu'a a wurin wannan muke taimaka mana wannan tafi da muke yi sirran wajaran Allah da muke su cikin lamarin su sirran wajaran bidai rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awwal wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الذين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم